gaba kaɗan za mu bayyana malamai na tsakanin magariba da isha'i dama na bayan isha'i insha Allahu ta'ala muna fata za a ci gaba da zama cikin nutsuwa zan yi amfani da wannan dama na gayyato shugaban wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bidiya wai kamatu sunna a matakin jihar Bauchi shehin malami imam Profesa Zubairu Abubakar Madaki. Shugaba zai zo ba don gabatar da wa'azinsa ba, sai don maganar hausawa wai babban goro sai magogin ƙarfe. Amma barin bari dai ku ji daga bakinsa. Shugaba, shugaba bismillah, ba kuma sai an haɗa shugaba da alarama ba. saboda ton ɗin wa'azin shugaba yana nan zuwa insha Allahu ta'ala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala akhrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad bin Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mai martaba sarkin bununu alhaji jibrin allami hassan mai girma hakimin bula wanda muke tare da shi a nan masu girma manya-manyan malamai da shugabanni na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna ta jihar Bauchi masu girma waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya kaddara suka halarci wannan wa'azi na garin Bonono daga wurare daban-daban ina gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan gari wannan tsohon gari mai tarihi domin mu gabatar da wa'azi na jiha karkashin wannan ƙungiya wanda take kira zuwa ga riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle mun dade muna fata mu zo wannan gari domin mu gudanar da wa'azi sai a yau gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu saboda haka muna dada jaddada godiya ga Allah mahalicin kowa da komai da ya ba mu wannan dama sana abu na biyu muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu mika godiya ta musamman ga mai martaba sarkin bununu alhaji babajeli bisa yadda ya karɓe mu hannu bibiyu kuma ya halarci wannan waje na wa'azi gaba daya tun da kun sani barin ɗan yi tsaye gumi a gefe duk da kasancewa mai martaba yana na amma barin koma gefen yi tsaye gumi kun san da yawa manya-manyan sarakuna ba su cika zama a wajen wa'azi ba saboda kada ayoyi su bi ta kansu amma kuma baba jeli mai martaba sai ga shi yana zaune kafin ma mu fara kafin ya zo yana jin duk abubuwan da muke gabatarwa kuma na sani kamar yadda na san shi babu fargaba a cikin zuciyansa ga dukkan abin da za a fala tunda ya riga ya san wannan kungiya ciki da baya ya san malaman ciki da baya ya san kuma abinda malaman suke kai na manhaji saboda haka ya san duk abin da za a gabatar ba za a kawo abin da zai kawo takin hankali ko matsala ko tarzoma ko kuma abin da zai ci mutuncin addinin Allah ba kuma ya san cewa ba za a kama sunan wani kawai don za a yi wa'azi a zo a ci mutuncinsa a kan mimbari ba mu mu ta izala ba ta haka saboda haka ko kana nan ko baka nan mu dai karatu muke yi in ya bi ta kan kowa kuma shi kenan ba don mai martaba yana nan ba da sai ce muna karatu ne ko ya bi ta kan uban kowa babu ruwanmu amma dai ba ma kiran suna ba za mu zo mu tsaya mu gabatar da wa'azi specifically akan wani fatin ba saboda musulunci bai yarda da haka ba kuma musulunci baya goyon bayan haka abinda musulunci ya ce wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan saboda haka mai martaba sarkin bununu muna daɗa jaddada godiya da kuma farin ciki yadda ka halarci wannan waje lalle mun ji daɗi kwarai da gaske wannan ya daɗa ƙarfafa mu cewa cikin kankanin lokaci za mu iya dawowa wannan gari domin gabatar da wa'azi insha Allah ta'ala sannan kuma daɗin daɗawa yadda jarawa da makwabtansu suka karɓe mu a wajen mitin da yadda aka gabatar da abubuwa to ba sai dai na yi fale-fale ba su ma 'yan kwamiti da shugaban ko shugabannin izala na karamar hukumar tafa balewa lalle sun yi kokari allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri duk waɗanda suka taimaka musu allah ta'ala ya saka musu da alheri gaba ta gaba wannan na yi jawabi ne zubi na farko kafin na sake dawowa zubi na biyu a tsari da farko mun yi bayanin cewa za mu gabatar da wa'azi da yamma ne kawai saboda waɗansu dalilai don kada mu takura wa mutane da kuma shugabanninmu da 'yan agajinmu da malamai waɗanda suka zo daga ƙananan hukumomi masu nisa tunda kun ga anan akwai ainihin itas ga ɗaushira da giyaɗe da katagon ga damban ga misau ga jama'are waɗanda suna can arewacin bauchi ko kuma a ce su darazo da sauransu da malin gawa wato ningi kenan da mutanen bura wanda suke kan iyaka da kaduna wannan an matsa za a tura su jihar kaduna in sun dame mu to duk waɗannan sun halarci wannan wa'azi wanda kuma tsakanin waɗancan wurare da garin bununu akwai nesa kwarai da gaske wani ɓangaren ma akwai munin hanya ya za muka ce za mu yi wa'azi kawai da yamma to kuma sai ga roƙo ya zo daga mutanen gari mazansu da matansu suka ce yadda aka saba gabatar da wazin izala na jiha a duk inda aka je ya kamata wato alan tura shi kalan tunda mun ce za mu tashi da magariba to yanzu muka ce za mu tura eh ban ambaci toro ba saboda toro ko da kafa mutum zai tafi toro balle da da bagoro da alkaleri da kirfi balle mutanen bauchi tunda na san cewa in rai ya ɓaci ko ni idan rai na ya ɓaci na yi doshe daga nan zan iya tafiya bauchi ga inda zan yi doshe nan saboda haka bayan sallan magriba za mu taɓa wa'azi bayan sallan isha'i za mu taɓa wa'azi na awa ɗaya ko awa biyu kacal isha Allah ku tabaraka wa ta'ala amma waɗanda suke nesa so za mu musu uzuri za su iya tafiya su sulale ba tare da mun sani ba a bar mu da yan gari kawai kuma idan an samu yan garin da suka ce sai gari ya waye to sai gari ya waye eh amma mu su fada ba to za mu takaita insha Allah ta'ala saboda haka ina so yin amfani da wannan dama in gayyaci mai martaba sarkin bonono alhaji jibrin allami hassan wanda mu mun fi saninsa da baba jeli kuma na faɗa wannan kalma din kafin a cire mana daga bakinmu yana da wahala ila yau milkiyama saboda haka mai martaba zan gabatar da shi domin ya gabatar mana da jawabinsa a matsayinsa na uban ƙasa kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki experience iri daban-daban experience na abin da ya kafi mulki na abin da ya kafi aikin gwamnati na abin da ya kafi harkokin addini da malamai na abin da ya kafi zamantakewa da abin da ya kafi sarauta da al'amuran yau da kullum saboda haka za mu saurari jawabi daga bakin mai martaba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa daraja Allah ya kara masa daukaka kuma Allah ta'ala ya daidaita masa al'amura Allah ta'ala ya kara masa imani da shekaru masu yawa kamar yadda na faɗa shine mai martaba na farko saboda haka muna addu'a Allah ya kara masa kamar shekaru 60 ko 70 wanda zai yi yana jagorantar al'umma mai martaba bismillah
kafin masu shirye-shirye su shirya wa mai martaba
sallallahu ala nabi kirwa assalamu alaikum ya jama'a da musulmi mai da'awar musulunci tare da wa ruwan majalisar malamai da babban daraktan agaji da sauran al'umma da suka samu damar zuwa wannan gawataccen wa'azi wanda ta shiga kundin tarihin rayuwa na a matsayin sarki na masarautar birnin ala kulla halin ita don kacewa musulmi ta shi kai sallah ba yana nufin kakafata su a'a na tarwa ne saboda ka wannan ita wannan kungiya ya gini ne a kan tunatarwa sai ta mu don bin abin da Allah ya ce da manzansa kaman yadda da ke so in gaya wa mabawa da al'ummarsa da suka zo akwai wani abu guda shine a gaskiya a nan masarauta ta muna da addinai kuma alakun hali in kawai ga sai kira zaman lafiyan yanzu da muke a masarauta ta ta fi inda ake da dalili su dalili ba don komi ba saboda yaddan wanda Allah yake yi cewa abokan zaman mun ba fa abokan gaba ba wani gaskiya ina jin daɗin zama da don suna kawo abubuwa waɗanda shawarwari a gare ni na kawo zaman lafiya kowa zai iya kare addininsa ba tare da tsammawa shugaba wannan al'amari al'amari ne na ɗan adam in sana adadi ba iya ba za ka ce ɗari bisa ɗi kana da wanda za su kare maka muradinka ba a'a alhamdulillah lilan ko kuma mafi rinjaye don samu kaina a ciki wallahi wallahi sai mun goje wa Allah shugaba a gefe na roƙe ka don Allah ta hankalin mutane ko yaushe ne na kan faɗi na zauna da al'ummata imamanmu in sun ranakun juma'a in sun taimaka masallaci akwai hudu ba da shi ba na yana ida sako ne daga wanda Allah ya ce a yi da wanda ce saboda ka duk wanda kaga ya zo sallan juma'a ya zo ne don ya ji safon Allah saboda ka ya zo da kyakkyawan zuciya inda har ya yaƙi ce ɗin ya zo sallah ko a shi ko duk abinda su za su bayar ko za su sakon da za su isa sako ne wanda zai shiga duniya gaba da da in ya shiga zuciyar ka ta shiga duniya don kai za a kai da kokarin da za ka yi ka ɗabbaka abin da ka ji guje mu mara kyau da ke kiyamu ya addinin kirista na kan ce duk wanda ya tafi su jira a mutane a duk wanda ya zo coci ya zo ne don ya ce yana Allah wadda ka a kurin ɗin sun fito da buɗaɗɗen zuciya domin na kan ba da saƙo a shigar masu in sun ji sun je sun yi aiki da shi sai ya taimake mu ya taimake su ya taimake al'umma to haka zamantakewa yake ta rayuwa ta yi imani da in yana haka ya yi imani da cewa allah nan da ya yi mu shi yi mu daban-daban addinai daban-daban da ce kuma ɗaya kwasabi ɗaya ba wannan kenan na biyu na mafi yasa shi ne akwai abubuwa malamai alamomi da shugabanni mun shiga wani hali a ƙasar hali ne na hawala kayi mun yi ishi a kan abubuwa irin na karkuwa da mutane shakashe tun masu yin nan ba wasu wani 'yan adam ne wanda ba su fi ƙarfin Allah ba domin ka tashi a wani gadangadan mu roƙi Allah ya Allah ya shirya da su idan masu shirya domin ce shi yafi kowa su da zukatan mu in ko ba musu shirya ba ne muna roƙon Allah ya mana maganin su don abin ya wuce wannan kenan ni ina da mai sha'awan ga mutum yana cewa shi sha'awansa zaman lafiya ce ba ta baka ba haka zuciya to ita wannan tafiya ta wannan kungiya mun yi ta tun ana kyamanta har aka zo lokacin da ta ba a nuna ma ta ita kanta gwamnati ta ka tafiya ba ya tafiya sai da faɗin gaskiya tafiya ba ya tafiya sai da son gaskiya saboda ka har yau akan turbata ake mu ba za a sauka ba lokacin da Allah ka biya ranar mu to saura da me an Allah ya kamata mu yadda da cewa da duniyan nan duniya ce wadda wanda bai zo ba ma ana nan tana jira kuma akwai abubuwa da dama da suka manta a ba ni iya ba zan iya mantawa ba akwai wani mawaƙi ko ɗan ƙwaro ne yi wata baiti a waƙarsa sai ka ga kaman a a waƙa ce a a hadisi ce sai ka nema kara sai ga ita gaskiyar nan gaskiya ce wani da ke ce ita dai duniya ba budurwa ce wadda da kyau ya ce komi tsohuwar ka duniya kai ka bari ta ba ita ta bari ka ba to in ka duba sai ga iya ce abin haka ne in ko haka ne ka san ranar da ka kawo ka ba haka kuma ba za ka san ranar da Allah zai ka jira yi to don Allah mu dawo mu fuskanci gaskiya mai abin da aka ce abu na ƙarshe wanda nake so shi ya shugaba nake so in ja hankalin malamai shine duk abin da ka ci bashinsa to fa ka tabbata na da biya Allah bai taɓa ya fi bashi wani da wani ba ta sama da akan ci a ba zai iya ce baka ya yafe ba shi ne muna cikin damina ne roƙi Allah ya ba mu damina mai albarka in bazara ya yi za a ilmi amfanin gona to Allah kulle halin akwai hakkin Allah a kai idan mun zo don Allah malamai duk da aka samu majalisi ko azuzuka irin wannan a yi ta kira a yi ta kira har wazaran ya shigo cewa in an zo a yi a fidda zakka a fidda zakka zakkar nan a fidda zakka da wakafi wakafin nan wa'annan abubuwa guda biyu shi ne ba na tsari ko ba yahude turawa suka ɗauka suna amfani da shi har aka sa mata baiti har kakan yi digiri har ka zama profesa kama shi ne economy economy bai tafiya sai kana sai ana tallafawa gajiyayyu yau in ka fidda ka fidda zakka aka ba mu wanda Allah ya ce a basu kai wakafi ka tallafa mu wanda aka ce a yi masu to sai ka ce waye matalauci talauci ne shi ne ka rasa abin da za ka ci wala kullum hannun ana wannan aikin Allah wanda kuma duk bai fice ta ba to Allah na bisa ba kuma ba mu ba za mu yi fatan Allah idan wani za a amfani da wannan dama roƙo na a gare ku kenan shugaba da sauran mallamai kuma abu na ƙarshe shine ina roƙo ina roƙo don Allah a so juna zumunta tana da kyau a tsakanin al'umma inda Allah ya ce wanda duk ya yanke ta bai tare ya fi to shi ne menene menene zumuntan da ka yanke ka ce Allah ya ce baya tare da kai to ai wannan asarar ta yi yawa ƙwarar saboda haka a tsamai a cikin guduma mai ƙarfi a ta mana makabuta wanda son juna da al'umma da ci gaban ƙasa shugabanninmu na wannan zamani in na ce na wannan zamani mun samu kanmu a cikin wannan ƙarni yau ne ne jibi ne ana nan ana nan ta'in mun tashi nan sai mun je bojin misali amma ba a kai waye gari mutumin ɗalin ya taso wasu ya kan mutumin rishi ya taso wasu ya kan ko da Allah ya kawo mana sauki aka yi wa'annan masarautu sai kasance baki da mutum ya zo ya gabatar da kokensa ya samu biyan bukata a rana guda ya koma bai tauye mulki da inda aka bangaro ba sai ƙara zukuta neman kamar ka haihu ne ka kyanke shi wanda aka ce an haife shi ya haihu an haihu ya'ya sha'awan kamar ya'yan nan sun girma sun kawo wani gaba na su taimaka su ba da gudunmawansu wanda al'umma za su za su amfani da su to amma yanzu muna roƙo Allah Ubangiji ya daɗa inganta mu mu kare kanmu da kanmu Allah kuma ya dafa abinda duk muka kasa iyawa Allah da ka bamu wannan matsayi ka bamu halin fita kunya ya Allah abinda muka gaza Allah ya dafa mana kuma abinda muka ga mutum ya yi ba daidai ba na kulle halin ko za mu nemi mu gaga da irin ƙarfin da Allah ya ba mu gaba ba zan iya mantawa da wannan shiri na ko na ku da ya kawo mun wannan a tunan wurin makarata ta ta samu shiga shafin farko kundin rayuwata musamman na mulkin kasar cigaba da surutu ba sai da ce ubangiji Allah ya kafin wanda yan uwa za su karantar da mu ubangiji ya sa Allah mai aiki da su ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan wannan nake ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Thank you.